الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعبد خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه ومكان العظيم يا رب رب العزه ما سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين آه، الحمد لله mai muna tattagaisuwa da duk yan uwa na madinatu kaula عندك كان خليفة ولانا الشيخ أحمد التجاني إياس رضي الله عنه دا دوك أعضاء لها درك كولا الشيخ محمد الأمين باب الأمن الشيخ محمد المختار تلك الشيخ السيدة بقي الشيخ رضي الله عنه wadda ta tana nan raye duk mun ziyarce su kuma mun isar da gaisuwar 'yan uwa kuma su ma sun isa da nasu da karba kuma da addu'o'in su babban ishe mun ziyarce da ita ma bayan da su imamu hasan na za ta kai shekara kusan ɗari tana nan to sannan da dai sauran imam tijani sisi shi ne babban limamin kaula babban limamin madina kaula da kuma su yi limayi sisi da sauran ɗan shugin baki ɗaya da almajiransa duka suna gaida yan uwa kuma suna fatan alkhairi kuma suna addu'o'i suna tare da mu a cikin dukkan jujuyenmu dukkan da zai faranta mana rai suna tare da mu a cikin yi mana addu'a tabbatuwarsa ko duk abin da zai miskinance mu suna tsaye ga addu'a Allah kare mu shi wannan shi ne ahadin da ke tsakanin su da shehu tsakanin mu da su kenan alhamdulillah Allah ya karbi wannan da addu'o'in duk da aka yi bayan haka abubuwan da ke faruwa din nan na abin da ya shafi maulidin shehu tun da ya san abin da duniya take ciki yanzu ta wannan cuta wadda ta gani duniya wadda yanzu ba mai ce ma ma ne ake nufi da wannan al'amari babu abin da an magana ina koma ga Allah shin wannan abu menene ba duk abin da zai sa a ce an kaurace wa masallatai an kaurace wa masallatai an kaurace wa haruma masu tsarki an kaurace wa jam'i na ibadu wannan al'amari ba ne da ke da hankali duk mai hankali babu abin da ya dace a irin wannan lokaci illa gaugawa koma ga Allah ya kawo mana mafita da yarewar abin da muke ciki ya kawo mana mafita daga gare shi da ya yi mana abin kici duniya tana cikin hali musamman musu ko ba kasuwanci ke gaban mu ba kamar addini cewa addini ya tabu matuƙar tabuwa ka ji ba garamin maka share za ka ɗauka a ba harami ba a wani hoto ne zai kawai ba wannan abin dai kowa ya gama sanin duniya ta ciki wannan kuma ga maulidi ya zo cikin wannan yanayi aka samu shugabanni su ba da sanarwa akan la'akari da wannan lamari an tsage wannan maulidi da wanda za a yi a abuja da wanda za a yi a sokoto to kaga kamata a ce dukkan mun fahimci yanayin da ake ciki kuma a kalli abin da idan basira a kalli abin da idan basira in dai wasu ƙasashe juma'a ma ta kai su jingine kuma ƙasashen musulmi ne su jingine juma'a to da haka abu ne wanda za a tsokaci a ga menene saboda haka kamar da abin da a fahimce shi musamman umarnin za a fiya fito daga shugabanni mu zan masu kyakkyawan ladabi da kiyaye alfarma ta shugabanni wannan kira mun shayin shi wa junanmu musamman lokacin da aka samu matsalan nan ta saɓanin yin maulidi tsakanin kaduna da abuja kamar shekara biyu na da suka wuce kenan ko shekara biyu suka wuce to kaga wannan abin da za a yi tsokaci ne to tun da wannan abu ya faru kuma shugabanni suka ba da sanarwa kamata a ce dukkan muridi mai neman alkhairi kan shi ya zamo mai husnul adabi mai husnul adabi ya iya bakinsa kuma ya iya ikisada amma yau wasu sun na son lalata matafiyar ɗarika su mai da ita da ita da siyasa ba bambanci a fagen siyasa ake samun irin wannan jagwalgwalar ƙarami kai bai zama a ce mai ƙarami ba ko ma'auni baya da a siyasa amma za ka ga yana faɗa ma wani wanda duniya ta san shi ma a fagen siyasa magana da ya ga dama saboda fage ne na siyasa to irin wancan abin ne yau shi ne kake gani yana faruwa a cikin ɗari muridi wanda yake da adamu alfarmashin tijjani yake kallo akan kowa kowane da tijjani mu'azziman li'ali jami'a lafiyar da sun mutiya ba ka shawar da lalai ba su faɗi ba a shuru da alif watan mutum ya zama ɗan ɗari tijjani ya zama mai girmama duk ɗan ɗari tijjani ba ka iya sakin bakinka a kasar ɗari tijjani ɗan ɗari tijjani ya zama to ina ta ga hasawa zai yau hasawa waɗanda su ne ake gani kuma ko an so ko an ƙi waɗanda su ne jagoran dalila a ce yau wasu na iya sakin bakinsu suna faɗin magana ko ɗan ɗariƙa wanda suka karɓi wuridi tare a wajen shaihi guda kuma ba da shaihi ɗaya ba matsayinsu a ɗariƙa ɗaya to ko shi ba a yadda ya gaya mai irin wanda magana ba a ce ita ce ake gaya ma shekanai a kafofin ya sada zumunci na facebook da sauransu wannan ba karamin musiba wace mutane za su fita daga zurin ɗariƙa ba sani ba domin ɗariƙa ba kaya ba ce na yadda mutum ya ga dama ɗariƙa lamari ne wanda ke cike da adalci da suluki amma a ce yau mutum zai iya bibin wani shaidi mai kima mai daraja ya iya gaya masa magana kasa kasa wace irin tariki yau ya aka yi tariki jami'a ta koma haka abin tambaya kuma kamata ya ce yanzu irin khalifa shek jani khalifan shehu gabaki ɗaya an yi magana duk abin da kake da shi ka kori wannan abu ba ka shiru ba kan ma ka yadda wannan abin tsakanin nashi zanna a zuciyarka shi ne muridi na gaskiya khalifa shiru aka sanyo muryar watan wakilinsa mai magana da muryarsa shek mahifisi shek mahifisi ba zai faɗa shi da abin da bai faɗa ba ba zai yi ba wanda mustahili ko kai ya kama maganar wasa ba to saboda ne za a ce sannan kuma in aka komo a za a rubuta asali saboda fari maulidin shehu shin rukuni ne daga cikin rukunan ɗariƙar tijaniya to sharaɗi ne sai da shi farabi ne wajibi ne babu ko ɗaya hujji shi ba farji bane ba shar'i bane ba rukuni bane na dariƙa a'a wani abu ne wanda magabata suka ga lallai ya dace almajirai shi su rika taruwa na farko sun san juna su girmama juna sannan kuma su yi bitar rayuwar shehu kada shekaru na tafiya sanin su da shehu yana nisa don haka a rika jaddada wane ne shehu to wannan mako a ware mako a yi taro ɗan uwa su haɗu a yi bitar rayuwar shehu domin mutum ya san gafa shehu don ka hankali ya wuri gafa shehu shi fa ne wanda shehu ga ɗalibinsa ga halayensa ga rayuwarsa ga karantarwarsa ga da'awarsa ga abinda har ya kowa da Allah subhanahu wa ta'ala yana kira zuwa gare shi kaga in ana wannan shekaru shekaru to ba yadda za a yi a samu nisata tsakanin karantar shi da almajirin shi ta yi ka kake na mawalifin mai kyau ne a wani sharki ba ne amma girmama haƙƙin ɗari ɗan uwantaka dole ne shi wajibi ne to to saboda ne saboda maulidin shehu a rubuta wani bango mai ƙarfi na ɗariƙa shi ne kiyaye ɗan'uwanta da kuma girmama juna da kuma girmama magabata a ce duk wanda za a yi raga-raga da shi saboda taron maulidi da za a yi dare ɗaya ko rana ɗaya yin ɗaya a yi a watsi wannan ukuwa wadda ita ce ruhin ɗariƙa a ce an so shi ta ko an warra ta saboda wannan ‘yan uwa mai nazari mu yi nazari kar mu rika tafiya ba tsari ba ba bincike sannan kuma babu la'akari ba hangen nesa kawai aikin abubuwa haka nan tsauza ba tsari kowa imamin kansa ne kowa ya nazari a zuwa kawai zai dariƙa ta kuma kawai abu ne wanda yake har wani ne tsari ko ba haka ba ne dan an ci ba za a yi wajen shirin ba ne ba ko ne a koma a yi ta zarru'i ga Allah subhanahu wa ta'ala da yin addu'o'i akan Allah ya yi wani musulmi kuma su shugabannin nan duk abin da za ka hango ko ni za ka hau ko intanet ɗin ne za ka yi amfani da shi karewar ka wani abu ba za ka hango abin da za ka hango ba saboda matsayin da suke da shi a wajen Allah to bai dace a ce muridai sun koma sun mai da alfarmar shaikanin shugabanni watan abun wasa abin da za a yi kaskace da shi wanda bai dace ba mu ziyarar da muka tafi kaula za ba akwai maulidi kai ba to sai ana wannan ziyara daidai wannan lokacin maulidin shi irin wannan da ake Najeriya to ana shi a ɗaya ba cikin inda aka haifi shi ɗaya ba mutum ba cikin madina kaula can dai garin da aka haifi shehu duk can suke taruwa ayan shehu da almajiran shehu a je can a yi maulidin shehu a can ɗin ɗaya ba mutum duk wanda suka tafi irin wannan lokaci sun sani to duka malaman murtaniya ba mai alaƙa ta kud da kud da kaula da gidan shi ibrahim kamar malaman murtaniya duk da malaman Najeriya suna da yawa suna da ƙarfi suna da matsayi amma su karɓi su kusancin malaman Murtaniya kuma kafin Najeriya ta san shi Murtaniya ta fitar da riga kan shi can ne su shi hali na Mulud Fa can ne su haji Tumishi Mamu Tumishi can da sauran duka da shi a nan na Murtaniya abin da ya kawo wannan maulidin shi ba a taɓa yin shi ba ba da su ba amma na bana dukkan shi na burtaniya ba zo ta daga ka baki ɗaya suka aiko sun zanna gaba ɗayan shekaran ɗari da tijanai na burtaniya sun yi ittifaki za su dakata da zuwa maulidin ɗaya saboda wannan corona ɗin saboda a burtaniya ba wanda ya kamu da ita amma an samu labarin a Senegal akwai suka kamu da shi za ka suka ce siyasar da ke ciki ba mu yi iyaka ta in aka samu wani ya samu da ita a Mauritania abin da za a ɗora alhaki ai waɗanda suka tafi motsin shehu ne a dai ba a Senegal su suka je suka ɗauko mutanen Mauritania za ka sai suka yi ittifaƙin ba za su zo ba kuma aka aiko shujjani shujjani ya yi daidai da aka aka ta zura ido a ga su haji mishri a ga su shirsu jani na shirsu haji da sauransu duka ba su zo ba saboda wannan lalura to kaga can ba ta tunan da tashi amma nan saboda rashin lissafi ma'al'afar na yan uwa ya zama dalili na ce ce ku ce da jifar miyagun maganganu wa juna da shugabanni makiya na mana lafiya makiya na dariya to da haka ɗan uwa ina jan hankalin muridi ya san matsayinsa na muridi muridi ya san matsayinsa na muridi yau ko tarar da wasu a yaro kai a ɗarika dukkan su shugabanni ne halifofin shehu ɗaya na faɗa wa ɗaya magana kai ba magana da za ka shiga ce babu wanka kamar ka iso gida ne ka samu mahaifinka da mahaifiyarka suna rigima ai in dai ɗan kirki ne ba zai koma bayan mahaifinsa ba ya ce a ci mutuncin mahaifiyarsa ko ya kuma bayan mahaifiyarsa a ci mutuncin mahaifiyarsa a shi tsakiya yake yana lallashin juna don Allah ba ba iya a yi hankuri kuna ja mana abin damuwa da sauransu shi ne matsayin ka kai ko ka yaba kanka kashi amma jifa miyagun maganganu waɗanda wani da ya ji an faɗi miyagun maganganu shi kuma hakuri ne ba shi ma zai mayar ba wane ne shehin naka wanda kake tunƙaho da shi wanda in aka taɓa shi za ka gaza to shi kuma zai taɓa shi dan ka gaza kamar yadda kai ba ka taɓa shi kuma shehin da naka da nashi duk almajiran shi ne kuma dukkan su hanyar zuwa shi to me riba ce don haka nan wasu a irin wannan matsala to ba abu da suke jawo tarika illa shar don duk wanda zai ci mutuncin wani shayi ko a kafar ya labarai ko a ina ne ba da abu jawo tarika illa shar kuma duk abin da yake gani yana da shi na hujja ya rike hujjarsa ba ta da amfani don haka don Allah mu zama masu ladabi mu zama masu biyayya in wani abu ya faru irin marar daɗi mu zama mu masu kau da kai ba ya yakawa in abin ma ya faru mara daɗi to mu zama masu rufawa da kyau da kai ya zama kowane mu in ba a ji ba balle bare ya ji wani mu in ba wani bai ji ba balle bare ya ji to ya kai ga yanzu bare ma muke sanar da abin da muke ci to wace fa'ida ce cikin wannan saboda haka dan Allah ya rubu a koma cikin tunani Allah ya mana muwafaqa ba mafita Allah ya ba mu mafita Allah ya ba mu mafita wannan hali da muke ciki Allah ba mu fita ba abin da za mu illa mu rike istighfari da salati ga manzon Allah kowa ya zama da ya rike istighfari da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi ba sai lokacin auraba ba sai lokacin sallah ko shiru ake ko kasuwanci ake ko wani hulɗa ake mutum yana nuna salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa za su bice harara take ciki saboda abin yana da abin kallo biyu ita kanta cutar yadda suke bazuwa abin tada hankali ƙaurace wa wuraren ibada abin tada hankali duk mai hankali zai ga a ƙaurace wa masallatai kai tarihin ka baka taɓa jin an ba a yi ba a garin nan a ce yau wata doka ta fito yanzu abin da ake tattaunawa a gwamnatin tarayya yadda za a dakatar da yin jumu'i sallar jumu'i da ibadun cuci-cuci wannan tattauna da suke yi kenan ji a kwanne turo mai takar ko wasu kai karshen ba zai ba da sanarwa amma abin da suke tattaunawa domin wasu kasashe duk sun yi wannan ta da ko mun ji kai ba mu bari wasu kasashe sun yi kuma na musulmi to da haka a ce an ɗauke wa ta zaɓin da tana kai shin wannan al'amari menene duniya take ciki don haka wajibi ne mu koma ga Allah ake istighfari ake salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi Allah ya yi mana saboda shi da